ya bugi ƙasa to sai a samu tsiro kala kala kala kala kala ruwa ɗaya ne amma zai fitar da tsiro tsiro kala kala daban daban misali ruwa ɗaya ne sai kaga ya da gero ya da dawa ya da gyada ya da wake ya da kaza amma ruwa ɗaya ne ba a ce ruwan gero daban ruwan da zai shayar da masara daban wanda zai shayar da waken soya daban ba wannan yana nuna mana ƙarfin ƙudurar allah da ya haɗa wato halittarsa tsoro suka yi tarayya akan buƙatuwa guda ɗaya ta ruwa kuma launi-launinsu yanzu wani ganyen za ka ga ja ne wani ganyen za ka ga yellow ne wani za ga shi kore shar wani za ga light green ne wani yana da ƙarfi wani kuma da kana taka shi ya kare wani kuma in za ka cizge shi daga ƙasa sai ka sa hannu biyu wani kuma da yatsanka ƙwaya biyu da za ka zare ji tsiro ne allah ya yi amma da ruwa ɗaya Allah ke shayar da su fahtalata bihi nabatul ard mu ma yanzu a cikin halitta mutum yana buƙatar ruwa kare yana buƙatar ruwa alade yana buƙatar ruwa wane ne yana buƙatar ruwa duka muna buƙatar ruwa mun yi tarayya akan wani abu guda ɗaya shine ruwa duka muna amfanuwa da shi wannan yana nuna mana ƙarfin mulki da sarauta Allah Allah ba mu ikon biyayya gare shi faktalaba bihi nabatul ardi fanabata bil ma'i min kulli launin cikin abinda mutane suke ci su alkama ne da sauran 'ya'yan itace da ake amfani da su faƙalu ta kazallahu waladan kafirai sun ce Allah yana da ɗa waliyar billah shine wa qalu takhadallahu walada sun ce Allah yana da da Allah ya rike da lokacin da suka ce mala'iku ai ayan Allah ne mata suka ce ai Allah yana da yaya mata su ne mala'iku yahudawa su kuma suka ce uzairu dan Allah ne nasara suka ce isa dan Allah ne to kun ga waɗannan abubuwa guda uku shine fassarar wa qalu takhadallahu walada akwai wanda suka ce almala'ikatu banatullah mala'iku ɗaya mata ne na Allah duk inda kaga mala'ika to ya mace ce ta Allah wal iyad billah yahudu suka ce uzairu dan Allah ne wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah Allah yake mai da martani cewa shi bai da da وقالوا اتخذ الله ولدا وتعالى الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الله بيرجع با سم كما الله قاعديني وما كان معه من إله إن أكون الله باين وبنجي to da za su yi jayayya ai akan mulki watar wani allah ya ce ai ruwa wani allah ya ce ba za a yi ruwan ba tun da ai duk ƙarfinsu ɗaya wani allah ya ce maza za a yi zalla wani kuma ya ce mazan ma ba za a yi ba mata yake so tun da ai shi ma allah ne da lokacin da aka samu jayayya akan shugabanci kujera ɗaya mulki ɗaya to ba za a daidaita ba ko nan duniya ba kun sani ai ba a yi ba a yi shugaba guda biyu yanzu da a ce sarkin kano guda biyu ne to da akwai matsala don kulallai wani zai taho an buɗe masa hanya wani shi ma ya zo za su buga ce to ai kai sarki ne ne sarki ne za a yi jayayya ko wani ya ba da doka wani ya ce a'a ko kuma an zo gayyatan taro an kira ɗaya ba a kira ɗaya ba a yi ta faɗa a ce ai ba a yi da wani da wani ake shi yasa ake sarki ɗaya shugaban ƙasa ɗaya gwamna ɗaya to don me yasa Allah za a ce shi ba shi ɗaya bane haka na ai zalunci ne ai wa qalu takhadha ar-rahman walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا سنشي الله الرحمن ينادى الله يكرية ونن wannan magana ce ta ƙarya magana ce mai nauyi wadda girmanta ya kai sama da ƙasa su yayyage su kece su fashe saboda cewan Allah ya dada Allah ba da da ba shi da da kuma ba shi da abokin tarayya la sharika la shi ne ma'anar wahadahu la sharika la wani shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya amma waɗannan kafiran da yahudu da nasara ɗaya daga cikin dalilin da ya sa musulmi ke ƙinsu saboda ƙarya da suke dangantawa Allah yanzu a wajen kirista isa faɗan Allah ne kaga ya ƙaryata ƙur'ani a wajen ba yahude uzairu ɗan Allah ne shi kuma Allah ya ce ba shi da ɗa kaga ya ƙaryata Allah kenan to wannan shine bambanci tsakanin mu da su ba yanda za wani ya zo ya ce da mu da su wai duk ɗaya ne ba ɗaya ba ne su da suke danganta wa Allah kishiya muku da muke kore maza kuma su danganta Allah kishiyar nan Allah ya yi faɗa a kansu ya la'ance su kuma a ce mu duk ɗaya muke da su ba ɗaya ba ne akwai bambanci sosai kuma wannan aƙida ce musulmi ya kamata su gane shi yasa Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata gare shi a tsarkake shi tanzihan lahu an ittikhadil walad Allah ya tsarkaka da daukan da ai neman da gajiya ne neman da me gajiya ne wanda ya rike da ai yana cikin gajiya Allah ku ba gajiyayye bane ba ya za a ce Allah yana da da ba za a ce Allah yana da ɗa ba ya tsarkaki kansa ya ce subhana huwal gani Allah ya ce shi ne mawadaci a yi alganiyu an kulle shay'in baya da buƙatar komai to shi yasa ya kore wa kansa ɗaɗin idan mutum yana da ɗa yana buƙatar wanda zai taimake shi wanda zai kai shi masallaci wanda zai aike shi Allah bai da bukatar komai a wajen wani Allahu akbar tabaraka wa ta'ala wa qala zaid bin aslam abu usama maula umar ibn khattab kenan fadin Allah anna lahum wato qadama sidiqin kalmar qadama sidiqin din nan ana nufin Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mujahid yace mana mujahid ibn jabr kenan ya ce kalmar khair kamar yadda ake cewa addama khairan kadama sidikin ma'ana ana nufin khair kenan kaddama fihi khairan ko kaddama su'an ko a ce alheri ko a ce su ko kaddama fihi sharran تلك الآيات كلمة آيات أنا نهن أعلام أعلامومي أعلام القرآن كنا دفدن الله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم حسيدا كسنتي أتكين من يمن ينجرعي وجرين بهم كلمة وجرين بهم tunda an ce hatta idza kuntum fil fulki kuntum ana nufin wajaraina bikum suka yi tafiya da ku suka yi gudu da ku jirage kuna shiga jirgin ruwa shi madina cikin alamar samuwar ubangiji tabaraka ta'ala kalmar da'awahum daidai take da du'a'uhum fama kana da'awahum ai fama kana du'a'uhum abinda suke roƙo a cikin aljanna اللهم إنا نسبهك تسبيحا كلمة أحيط بهم كلمة أحيط بهم أنا نفن سنكسها لك دا, دا نوم الهلكة da nau min alhalakaci wa ahatat bihi khati'atuhu ahatat bihi khati'atuhu zunubi ya kewaye shi ai min jami'i jawanibi fattaba'ahum da kalmar wa atba'ahum fattaba'ahum da tashdidi da wa atba'ahum da daurin ta'un din wahidun duk ma'anarsu ɗaya ne alwaslu da alƙat'u da attakhfifu da attashdid din gabaki ɗaya abu ɗaya ne fattaba'ahum fir'aun wa junubu fa'atba'ahum fir'aun wa junubu kalmar adwan adwan tana nufin bagyan da adwan da bagyan duk abu ɗaya ne da aduwan duk abu ɗaya ne min al'udwani yana daga cikin wato kalmar udwan a kamar wuce gona da iri da zalunci ya ce imam mujahid ya ce يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير Allah yana gaggauta wa mutane wato abinda suke gaggauto da shi na magana kamar yace qaulul insani liwaladihi wa malihi idha ghadiba Allahumma la tubarik fihi da a ce Allah yana gaggautowa da mutane abinda suke nemar wa kansu da kansu to da an samu mushkila kamar mutum ya ce wa ɗansa ko wani abu na dukiyarsa ko dabbarsa idan ya yi fushi sai ya ce Allahumma la tubarik fihi Allah kada kai masa albarka kamar mutum ya ce wa ɗansa Allah da ya tsine maka kai dai Allah wadar hanka irin wannan kalmomi mutane suna yawan faɗa maimakon su faɗi alheri sai suke faɗin wannan kalma na sharri da Allah yana gaggauta karɓan wannan addu'a da suke yi roƙo da suke yi akan ‘ya'yansu da dukiyarsu to da an halaka kamar yanzu misali mutum yana hawa motarsa kai in taɓa ta mai da sai ci kai wannan tsinanniyar mota ta ishe ni tsinanniya in Allah ya maida ta ta zama tsinanniya sai ta halaka ka yi in ta zama tsinanniya sai ta cinye kudinka Allah ya hana ka sai da ita ta ta cinye cefananka duk cefananka sai ta ɗebe shi ta cinye to ba a son faɗan sharri akan abin da shafe ka kamar 'ya'yanka kamar 'yan uwanka kamar dukiyarka ko da ranka ya ɓaci kada ka faɗi kalma ta ɓatanci ga ɗa ko arziki ko dukiya walau yi ajiyar Allahu linnasi sharar su ijalahun bilkhairi Allah ce la kudiya ilaihim ajaluhum kalmar la kudiya ilaihim ajaluhum ana hum la ahlaka man du'iya alai to wallahi da ya halakar da abin da aka yi masa mummunan addu'a din yanzu sau nawa uba yake ce wa ɗansa Allah ne tsine maka subhanallah kai dai Allah wadaranka Allah wadaranka Allah rabu da kai fa Allah ya watsa kacinka Allah ya banza da kai kai dai ka yi asara irin wannan duk muna yawan faɗa irin mai ɓaci ولو يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم da Allah yana gaggauto karban abin da kuke gaya wa dukiyarku da 'ya'yanku da ajali ya zo ajali ya zo da Allah ya halakar da wanda kuka yi musu mummuna addu'a to ana nufin ku daina yi wala amatahu da kuma Allah ya halakar da ya kashe wannan abin da aka yi mummunan addu'a da shi yasa annabi ya ruwaito sai muslim ya ruwaito daga jabir shi kuma jabir ya ruwaito daga annabi alaihi salatu wassalam wazala ce la tad'u ala anfusikum ku daina yin mummuna addu'a kanku da kanku ya ko mutane wala tad'u ala am auladikum ku daina yin addu'a akan ƴaƴanku kada mutum yayi wa kansa mummunan addu'a kawai mutum ya ce ni dai na halaka wallahi ka halaka subhanallah kamar yadda bahaushe da kansa yake cewa na shiga uku ka shiga uku in mala'iku suka ce amin shikenan ka shiga uku la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum ku dai ku ne yin mummuna addu'a kan iyayenku wala tad'u ala amwalikum ku daina yin mummunan addu'a mummunan fata akan dukiya arzikin ku ku daina yi yace la tuwafiqu min Allah sa'a dan za ku iya zuwa ku dace da wani lokaci a wajen Allah idan an yi addu'a a wannan lokacin fashi kowace ce karɓa yake Allah yana da lokutan da idan bawa ya roƙe shi ko roƙon sharri ko alheri a wannan lokacin to kawai karɓa yake to idan ka je daidai wannan lokacin baka sani ba kai wannan mummunan addu'a kuma Allah ya ce mala'iku ku karɓa an shiga uku yasa yake ce la tuwafiqu min Allah sa'a yus'alu fiha ata fa yastajibu lakum akwai lokacin da ake roƙon Allah shi kuma da an roƙa kawai sai ya amsa to wannan yana nuna mana mu daina yin wannan an hana mu daina mummunan addu'a wa 'ya'yanmu mu daina mummunan addu'a wa kawukanmu sai Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada alhusna ana nufin aljanna shi yasa ce misluha husna kalmar husna da alhusna da abu ɗaya ne wa ziyada ya ce magfira wanda a suka aikata mai kyau za a ba su gidan aljanna da ƙari da gafiya wa ƙala gairuhu an nazar ila wace wasu suka ce wa ziyada ɗin nan allah zai yi musu baiwa da ganin kansa kun san bayan an shiga aljanna akwai matsalar kuma ana so a ga allah to ganin allah ya fi shiga aljannan ma daɗi kenan ko bawa ya shiga aljanna sai ya buƙaci ya ga allah to idan kuka kyautata Allah zai ba ku alhusna kuma zai ƙara muku da ganinsa ya rabbana ya Allah kai mana arziki ka samu a aljanna kuma kai mana arziki ka azurta mu da ganinka Allah kada ka rubuta mana asara a rayuwarmu kada ka rubuta mana tabiyawa a rayuwa sai kalmar alkibriya'u وتكون لكم الكبرياء دي فدا وتكون لكم الملك كنا الكبرياء انا لكم ملكي ان غانيكو باب قوله تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين كلمة ننجيك da Allah ya faɗa nunjika al-yawma nunajjika nunjika nuqlika an najwatin min al-ard zamu kubutar da kai wa huwa an-nashz al-makanu almurtafi in an ce nashaz ana nufin guri maɗaukakin guri babban guri wanda yake kan tudu Allah ce mun mutar da bani isra'ila wajawar na bi bani isra'ila albahara baharun ƙulzum ake cewa Allah ce muka tsallakar da banu isra'ila kamar yadda aka ce sun kai mutum 620 dukansu Allah ya tsallakar da su daga wato damkar fir'auna fa atba'ahum fir'aun waɗannan mutane na banu isra'ila mutane annan musa mutum 620 ɗin nan fir'auna ne ya bi su yana so ya halakar da su ka duba ba shi kaɗai saboda ji da isar mulki yana ga zai faɗa da waɗannan mutane bayan da akwai annabi a cikinsu shi yasa duk wani mai mulki a zalimi a bayan fir'auna yake fa atba'ahum fir'auna fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa fir'auna da shi da sojojinsa suka bi waɗannan mutane na banu isra'ila da allah ya ce ya kubutar da su saboda wuce gona da iri da zalunci wasu ma malaman suka ce sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a cikinsu akwai dawaki dubu ɗari doki kawai ya kai dubu ɗari dukansu dawakin nan ba mace a ciki duk maza ne kaji tanadi ko sun yi tanadi ne yawwa wannan waɗanda suka fafata da fir'auna ke na malam amma wallahi malam da gari ya yi zafi sai da suka tattara gaba ɗaya fir'auna ya tashe su daga ya tashe su daga inda suke limaza saboda musulunci baya son musulunci shi fir'auna yana da kwamandoji mutum saba'in bari ku ji yawan mutanen fir'auna fir'auna yana da kwamanda kwamanda na yaƙi mafaɗaci wanda ya ƙware a kan yaƙi sun kai wato mutum saba'in kowane mutum ɗaya a cikin kwamandojinsu yana ɗauke da mutane dubu saba'in saba'una alfani annabi haruna shi ne yake gaba a cikin banu isra'ila ɗin shi ne yake gaba ma'ana tun da annabi ne shi ne jagora ɗan uwan annabi musa shi kuma annabi isa musa ya ce ni kuma bari in wannan ba ni sunan shi bari in tsaya a baya kai haruna wuce gaba ni kuma zan tsaya a bayanka suka tsare mutanensu waɗannan adadin jama'ar da na gaya mu annabi haruna a gaba annabi musa kuma mai a bayansu shi kuma fir'auna yana cikin sojojinsu shi ma yana ana wuta ana tafiya ana cewa sai an je an ritsa su su waɗannan su biyu da annabi haruna da annabi musa suna tare da allah haka ba su damu da yawan sojojin fir'auna da ƙarfin fir'auna da mulkin fir'auna ba haka abin yake malam duk wanda ya rike allah kwanciya yake baccin salami lafiya saboda ya san allah ya alkawari zai kare shi in ka ga wani abu ya same shi kaddara ne da mumini ko ya yadda da kaddara to me na tada hankali me na hawan jini me na damuwa da haka fir'auna a lokacin neman su yake halakar da su suka yi al'afzu bil asbab su hanyar da za su iya kubuta suka tafi suka bar wa Allah har mutanen annabi Musa suna cewa annabi Musa inna lamudrakuna in sun waiwaya suka hango fir'auna su ce fa za fa a riske mu shine Allah ya ce wa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junudu baghyan wa adwa Allah da kansa ya ce fir'auna azzalimi ne saboda zalunci ya bi banu isra'ila don ya halakar da su ya cutar da su na'am ba abu mamaki ba ne duk inda aka samu shugaba a zalimi ne ma ke cutar da mutane kuma kashe mutum ko kashe mutane ko kashe al'umma a wajen duk shugaban da yake azzalimi wannan ba abu ne ba ko ba a tarihi an san shi duk wanda yake mulki inda mugu ne azzalimi ne bai da imani to to Allah ya san iya jama'ar da zai kashe sai bayan ya gama kashe su ya sauka kuma rayukansu su hana shi bacci kuma bayan ya gama mulki su hana shi jin daɗi su hana shi kwanci hankali bayan nan kuma ga bala'i a kiyama to ga sunan sun taho annabi musa ya ce da annabi haruna ka tinkari teku kawai jama'ar annabi musa suka ce shiga teku za mu yi ya ce ka tinkari teku ka je kawai suka ce hazal baharu amamana inda kallahu garakna wannan kogi ne a gabanmu ya annabin allah in muka shiga fa za mu ne tsaye malam ka duba ƙarfin imani da Allah ka duba walittaka ta gaske kuma wallahi za a shiga kogin kuma ba za a je tsaye ba kai ne ka kama gaibu ka kama iska ka kama hayaniya za mu nitse suka ce wa fir'aun wara'ana ga fir'auna a bayanmu muna zuwa bakin kogi ba zai yi ba mu shiga zai zo iriske mu inna la mudraku annabi musa ya ce kala kalla inna ma iya rabbi sayahdi kalla ba zai taba yiwa ba ni ina tare da ubangiji na kuma zai shirya da ni hanya wallahi Allah zai bani hanya a'a a tinkari teku ruwan teku ba malam wannan wannan in ba karfin imanin annabta ba akwai wanda isa wannan kai a yi mu yanzu in wannan zamanin ne shi kai da Allah ku rabu da shi ku zo mu juya kaji in a wannan zamanin ne haka za a faɗa amma da yake sun yadda suna tare da annabin Allah ne jama'a annabi aka ce annabi wallahi bai zai faɗi ƙarya ba me ake da bukata yadda da Allah kuma malam ka rabu da itikadi ka rabu da imani ka rabu da yadda idan mutum ya yadda da abu wallahi zai yi shi ko me a kuna gani a gabanku mutum zai zo ya kwaɓe riga ba riga a jikinsa ga damtsansa ga komi ya ɗaura guraye da layu guru laya a nan gurin a ɗaure ya ɗauki wuƙa adda falleliya mai kyalkyali ga kaifi ya sa a cikinsu ya farka ya janan ya janan kuma ba za ta ci ba ya yadda da abin da yake yi ne kuma da ba ku yadda ba ba ga sha ido kuna gani ya gagara yankuwa ba ya dace shi ya san surkullen da ya je ya yi is believe so ya yadda ne ballantana na imani malam annabi musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi ku bari ba haka bane allah zai shirya da ni yana tare da ni allah ya masa wahayi ya ce an iddir bi asakal bahar ya kai musa ɗauki sandanka ka dakki teku to shi ne annabi haruna da ya zo tuna shi ne a gaba shi kam zai tsaya a yi da haka annabi musa nuna mujiza sai ya ɗauki sanda dama yana da sanda yana yawo da ita wannan sanda in dare ya yi toci laifi yadda ka san fitila haka take da ita yake haska ko'ina ya haska idan matsiyata da ya shiga wani biri-biri guri sai ya haska sai ya ganka a wata riwaya masu riwaya malaman tafsiri suka ce in ya kwanta gadinsa take sandar annabin Allah kenan yana kwanci sandar tana kewaya tana gadinsa Allah ya ce daga sandan nan ka daki tekun nan dama ana dukan ruwa da itace to yau kan an daka kuma ruwan wallahi ya daku kuma ya san ya daku ya buga sandansa a kogin nan tekun nan fanfalaka faka da kulli firkin ka ɗauri la'adai wallahi malam sai tekun nan sai ya buɗe kawai ya buɗe ya buɗe ya buɗe aka samu hanyoyi hanyoyi guda goma sha biyu sai ga hanya kamar kwalta malam teku din nan da kake gani an yi lokacin da Allah ya sa annabi Musa ya sarrafa shi ya datse ruwa Allah ya ce da ruwan tsaya ruwan ya tsaya ya buga sandarsa kawai sai Allah ya fitar mai da hanya tafka tafka hanyoyi guda goma sha biyu ya ce ka bi mutane ka kwarbu wai kar ma a yi hanya ɗaya wai wai a samu cinkoso ba ka duba malam ka duba tsabar kwanciyar hankali da tsabar garanti ina masu cewa ba zai shigo ba za a halaka za mu nutse za mu yi kaza a yi sai ga hanyoyi nan guda goma sha biyu kuma allah ya turo iska ta tsotse ta tsotse ruwan hanyar kun san abin da yake busar da abu da wuri iska ne ba rana ba ƙwarai kuwa yanzu ko amfani da kake gani ba yawan zafin rana ne yake busar da shi kai tsaye ba akwai taimakon rana din amma iska za ku ga ko ba rana iska tana busar da abu barin da muka muku misali yadda za ku gane ba rana ke busar da abu ba yanzu ba ana ciran zogale ba ba akan ce a je a yi wani shanyar inuwa ba amma baya busha ya busha me yake busar da shi iska amma da za ka je ka ɗaure shi a cikin wani abu inda iska ba ya shiga mai zai rubewa zai ko da ku yana cikin rana ka ɗaure shi a leda inda iska ba ta penetrating ɗin shi to me zai zai rube ne ba yadda za ka je ga shi to sai Allah ya turo wata iska mai ƙarfi ta busa abin barin da ɗan buga muku misali akwai injin wanki da ake amfani da shi bayan da busar da kaya ba to ina ranar ba rana iska ce wannan injin sai aka sa wata fanka tana juya shi kafin zuwa wani lokaci in ta hure shi ya bushe da haka iska ta fi busar da abu mo da rana da haka sai allah ya turo iska tun da ruwa an an kori ruwan an tsaye da shi to ai dole akwai tabo da waye-waye sai aka koro iska wata iska da ta bi gurin kawai sai ya bushe karkam hai an labanan sun ga ikon Allah labanan wallahi shi kenan sai hanya sai ga hanya ta bude a musa ya ce to kowane mutane ku bi ga hanyoyinku shine ma'anar wajawaz na bi bani isra'ila al-bahar to sun shiga sun tafi sun shiga wannan hanyoyi guda goma sha biyu fir'auna malam da yake fir'auna fir'auna ne tun daga can da ya ga teku ta buɗe su mutanen annabi musa da annabi haruna sun shiga sun wuce sai ya fara gaya wa mutanensa kun ga teku ta buɗe saboda mulki na ko kun ga ƙarfin mulkin fir'aunar teku ta buɗe ko wai ba ku gane ba ne kam yana so ya nuna wannan buɗewar kogin tekun da ta buɗe saboda tsabar ƙarfin mulkinsa ne shi Allah ne ya isa ne kafin ya zo ma tekun ta buɗe ta ai za ka ji kunya yau fir'aunar kun gani ko amma ƙarfin mulkin nasa bai sa ya ya kamo su a nan Musa ba suna gano su a nesa kamar kuna tafiya kuna bin wasu kuna hango su amma sun ƙi kamuwa na ƙarshen mutanen annabi Musa yana fita daga tekun nan ya tsallaka na ƙarshe shi kuma fir'auna ya zo bakin teku zai fara shiga sai Allah ya ce da ruwa da teku ya dawo yadda yake ka duba sai da aka bari mutum na ƙarshe cikin mutanen annabi musa ya tsallaka kenan ya gama fita daga teku sai Allah ya ce da ruwa dawo yadda kake da shi kuma fir'auna ya zo baki ana shirye-shirye za a wuce da yake gaja ne shi ya ɗauka wucewa zai yi ai kawai sai Allah ya dawo da ruwa inna lillahi wa inna ilaihi shikenan yayin da ya ga wannan sai ya shiru sai tsoro ya kama shi mutanensu sai suka yi shiru kowa ya zare ido yana ta kallon fir'auna sai ya fara shawara to ko juyawa za mu yi kawai mu rabu da su a'a a'a ya za ka ce a juya zan kai daɗe a yi a shiga kawai muhammad bin ruju amma ina saboda taurin kai da girman kan fir'auna wallahi kawai sai yanke shawara ba zai juya ba girman kai yana ga da ya juya ya karbi kashi ai gwanda ya shiga yi za a shiga tekun za a wuce ba ka da hankali za ka shiga teku ba kwale-kwale ba jirgi ba komai to ku lura malam da adawa kiyayya idan mutum yana adawa da kai yana kinka wallahi wani lokacin zai iya tunkarar halaka dan yin halakan da kai kai ya sa malam baka da magani irin addu'a addu'a ina baka shawara duk lokacin da ka kafa goshinka a ƙasa kai addu'a Allah raba ka da sharrin makiya da abokan gaba ba ba wani ɗan adam da yake da ƙarfi da ikon da ya isa kare kansa daga sharrin da mutane abokanan zama suke ƙulla masa in ba Allah ba idan ka riƙe Allah ne za a yi ta ganin ka haka yadda aka ganka nan gani nan bari amma in ka kuskura ka sake Allah ka zama laushi duka ɗaya za su maka su zubar da kai tunda kai ma baka ba Allah ba yi baka damu da sallah ba baka damu da addu'a ba baka damu da azumin nafila ba baka karatun alkur'ani baka roƙon Allah baka sadaka baka kaza baka kaza kawai kana rayuwa ne rayuwa irin ta dabbobi inhum illa kal an'am dabba ce aikin ta ta ci ta sha ta yi barbara shikenan kawai ta haihu ta ci ta sha ta yi barbara ta yi ba ba ta da manufa in ta gama girma a ɗauki wuka a yanka ta kai da ba yanka ka za a yi ba sai dai mutuwa ai wanda ka tsaya ka bi Allah akwai wata rayuwa mai daɗi ba abu Allah ba wallahi babu ai waɗannan su ne manyan duniya su ne manyan arnan duniya su fir'auna kaga yadda Allah ya da su akwai wani arne da ya isa ya wuce wa Allah gaba ko wani mai mulki ko wani mai sarauta ko wani wanda yake yana jin yana da matsayi mulkin duniya da yake da gajeren lokaci kana da mulkin akwai abinda akwai abinda Allah zai maganinka a take duk mulkinka duk sarautanka ana ɗora maka ciwon ciki da cikinka ya murɗa fa tsugunawa za ka yi duk abin da kake ji da umarni da waye da kake wayar ba ciwon ciki kawai za a sama shi ke ko ciwon kai in aka ɗora ma ciwon kai wallahi mulkin ba zai yi ba ba an ce wani babban mutum wani yana tafiya ba wani shugaba ne ana tafiya da convoy da sojoji da wane ne da bindiga ana ta yawo da mota irin irin wannan escort din nan ana ta wulakanta mutane fa fa a dake wannan a dake wannan ana cikin tsakiyar tafiya yace wait yace wa direba wait me ya faru gudawa gudawa kashi dan kwalko ba a wannan tafiyar taron da ake aka ce wait sai ga mota shugaban da ake ta mana ɗanta yan babura da tuntuni sun yi nisa aka ce kai ku tsaya fa ya tsaya kashi ku tsaya ya tsaya kashi kuma a cikin daji billahi azimu da gudu ya tsallaka ba wani odili ba wani abin da ya shiga daji kaga da fa kare shi ake ya shiga daji da adonsa da kwalliyarsa da komai ya tsuguna sai gudawa fa ya zube ta tukunna ya samu nutsuwa ya ce to yanzu za a yi tafiya ya ka gani malam wani ya ce malam ai yanzu an ci gaba yanzu irin wannan in mutum ya san yana da wannan larurar suna yawo ne da pampas pampas ba ko ba ku san pampas ba wani ya ce ai akwai pampas ɗin manya yi ai in mutum zai tafi babban taro ko na saboda gudun tsautsayi ko na sai sai i ɗaura pampas ɗinsa ya ɗora daga jeren wando ko fitsari ya kama shi ya matsayi shi ko larura ko mai yawan fitsari ne ko na billahi al'azimu mala a ciki suke tsuga fitsari hut iya zaune ana taro yana turanci yana fitsari dole ka ji kaskanci saboda ai ci baya ne ana yi a ce mai gida zai je ya fitsari kuma fitsari ba ruwansa da gwamna ko shugaban kasa ko wani minista ko wani famfas suke daurawa haka wani ya gaya mu ya ce akwai famfas bayi da lafiya yana da yawan fitsari yana da yawan larura a za ka yi mamaki ya za a tafiya awa biyu awa uku ko wani taro awa biyu awa kaza ba a gaba duk kashin su a cikin su yake suna buga shi ne kawai in gudawa ce gyara zama zai kawai ya tsuga shi ya zubar da shi in ya so a san yadda za a yi daga baya Allah mai maganin mutane Allah mai maganin mutane to wannan kenan a fir'auna ya ga cewa kai da yake Allah ya kaddara za a karɓi addu'ar annabi Musa ne shi kenan sai ga fir'auna ya zo akan shi ai mai mulki ne mai isa Allah ya kawo mala'ikan jibrilu akan doki shi kuma macen doki Allah ya hawo da shi a lokacin faras unsa aka ce jibril ya zo bayan sa annabi musa sun wuce sai ya shiga allah ya buɗe wa jibrilu ba da sunan shi hanya sai ya shiga shi zai iya bi ta sama amma allah yana so ya wani abu ne ya buɗe sai ya shiga sai fir'auna ya ce yawa hanya ta buɗe ku shiga suna shiga allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haɗe ruwan kawai sai ruwa ya dawo ya ce su shigo da dawakin da suke tare da shi gabaki daya wakta hamatin khuyul khalfa ko fil bahr duk dawaki suka biyo bayan shi a cikin kogin Allah ya ce da mika'ilu koro su jibrilu ya yi gaba kaga can fa'anin musa ya wuce da shi da haruna to sai kuma aka sake wani sinariyo ɗin na daban sai ga jibrilu ya zo akan doki macen doki Allah ya san wani iri ne tun da girman jibril ga yadda yake ya shiga kai fir'auna ka ga hanya ce kawai sai ya shiga ya ce duk dawaki duk kutuhu hanya ta buɗe a hakan fa yana gaya mutanensa shi ya yi aikin ashe Allah ya turo mika'ilu ta bayan ya ce in sun gama shiga kai kuma koro su ka daɗa koro su Allah ya masa wata halitta ya ta sawa suna tafiya suna tafiya Allah ya ce da Mika'ilu ko mutum ɗaya karka bari sai ka daɗa sai ka gama tattare su gaba ɗaya dawa ce ta zube ka tsince ta tas ka zuba ta a turmi ka danna mata taɓarya ya kora su ga baki ɗaya la ilaha illallah yayin da suka cika suka shiga gaba ke da farkonsu da ƙarshensu Allah alƙadiru alƙahiru sai ya ce wa kogi in tabi kalaihim ka nutsar da su na shi mala'ika ina ruwansa da wani kogi sai ya sama babu ko mutum ɗaya da ya kubuta daga cikin mutanen fir'auna da shi ko mutum ɗaya falam yanji minhum ahadun malam aka ce a wannan ranar maliyar teku ba ta taɓa yin irin timbe da igiyar ruwa irin wadda ta yi a wannan rana ba kawai Allah ya daɗa danno ruwan malam sai igiyar ruwa kake ta gani kawai sai dai gawaki kawai sai dai gawaki taraka matil amwaj fawqa fir'aun to shine Allah ya ce hatta gashi nan a gaban ku hatta idza adarakahu al-gharaqu har sai da initse wa gashiyatu sakaratul maut fir'auna ya nitse ya sha ruwa ya goshi ciki ya cika bam قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يتشي لا إيماني يوقع فرعون هنا يا إيماني لا إله إلا الله كاقا الله كو كاقا لما نقوم بجديكو أي إن كاقا متين ينات يا ولي يسامو مالا Allah ya kyale ka ne kawai ya zuba ma ido sai da bala'i ya zo masa ya sha ruwa Allah kuma ya hana shi mutuwa a lokacin sai da ya faɗi wannan kalmar ya ce amantu na yi imani dawa annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila babu ubangiji abun bauta sai ubangijin nan da banu isra'ila mutanen annabi Musa da Haruna suka yadda da shi suka yi imani wa ana minal muslimin kai yau ni ma fa ina cikin musulmi ba la ilaha illallah ina arnan duniya ga fir'auna ya ce ana minal muslimina ƙarshen tikewa ne kenan ƙarshen tsiya ne kenan ƙarshen shaidanci kenan fir'auna yau yake cewa wa ana minal musulmi ni ma na zama musulmi to wai wannan fushi ne ake ta fama ake cewa ku zama musulmi ku zama musulmi kafin wahala ta kama ku wallahi tallahi sai mutum ya mutu wallahi zai yi kokari ya ce ana minal musulmi da bai zai yi ba babu addinin gaskiya na gaskiya ba addinin musulunci ba babu hanya ta kubuta in ba ta kubuta in ba addinin musulunci ba wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi wannan shine gata ka zama musulmi kai imani da Allah ga dai yau uban makareta shugaban tsinannu jagoran marasa mutunci na duniya gaba ɗaya fir'auna ya ce amantu billazi na yi imani da wanda banu isra'ilan nan ka duba shekarun da aka yi ta gwagwarmaya tsakaninsu da annabi musa ana fafatawa fir'auna ya ƙi imani amma falamma adraka hulgaraku yayin da ya fada ruwa ya nutse ya ce yana cikin musulmi malamai suka ce wa ma'aliman la'inu annat taubata inda al-mu'ayyana ce gairu lafiya tsinanne fir'auna bai san ba cewa ita tuba lokacin da mutum ya ga mutuwa kiru da muzu ba ta da amfani duk wanda ya zo zai mutu ya tabbatar ba zai ƙara wani lokaci ba mutuwa zai sai ɗaga hannu ya ce ya tuba ba ta da amfani ko musulmi ne kuwa yana aikata laifi yana aikata zunubi sai da bala'i ya zo kasakau aka zabga hadari ya duba ya ga cewa kai ya ga da gefensa ya mutu ya ga shi ma fa kokari yake ya mutu sai ya fara astaghfirullah astaghfirullah tuba tuba ba ta da amfani za ka yi astaghfirullah ne kana gida kana masallacinka kana cikin kuɗi suna gudana harkoki suna gudana to sai ka yi astaghfirullah a lokaci wallahi duk wanda bai tuba ba duk wanda bai tuba kafin lokaci wallahi idan ya zo ƙarshe in ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba kar ku ɗauka akan fir'auna ne kawai wannan ƙa'ida ne فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا Allah ya ce imaninsu bai musu amfani ba lokacin da suka ga bala'i sai da suka ga bala'i sai da suka ga masifa sai mutum ya ce ya yi imani to a cikin mutane akwai wanda Allah yakan taimake shi in ya ci sa'a Allah ya jefa masa wani ciwo ya gigita shi ya ga kai kuma da watakila mazinaci ne ɗan luwaɗi ne ɓarawo ne azzalimi ne macuci ne baya kyautata wa iyaye baya kyautata wa mutane baya abun arziki baya abun kirki sai Allah ya jarabe shi da wani ciwo to wanda yake da rabo sai kaga ya dan dawo kaga ya dan fara zuwa masallaci da dan carbin sa ka san mutane akwai wanda baya rike carbi sai zazzabi ya kama shi matsiyaci kenan in dai ciwo ya kama shi ya gigita da fa suna gani ana tafiya sallah suna muku dariya amma yanzu tunda Allah ya dan gigita shi ta bashi yanzu zaka ya dan riko carbi su ma suna masallaci to wataƙila Allah ya nuface shi da rabauta ne kafin in mutu ya dan gyara wani kuwa sai ciwon ya zo ƙarshe wani fas carbin ake sayowa yana ganin rashin lafiya a rataya masa shi a ce ko za ka dan ja ai ba zai jawo mutum da baya ja lokacin lafiyarsa kalau ba ina justifying jan carbi ba ne yin amfani da hannu shine sunna shine ya dace ba wai rike carbi da abin nan ba wani kuwa haka zai kare tsautsayi yake kashe shi wani ne ya zo ya same ni yake gaya mun cewa ya yi mafarkin wani abokinsa an tashi kiyama Allah ya kawo jahannama an nuna masa jahannama kofarta ramunta kamar rijiya ga mutumin nan abokin nan nasa an ɗauko shi an tsindama shi a cikinta yana ihu yana kuka ya ce kuma ya san mutumin nan ba shi da kirki Allah ya ba shi dama amma bai damu da sallah ba bai damu da wani azumi ba ga muzanta iyayensa abokane kan daman karkai magana kuma ga neman mata kuma ya zo babin shaye-shaye a gaba yake ya ce amma abokinsu ne amma ni fa malam fa na yi mafarki Allah ya nuna mu ya za a yi na ce Allah yana iya mutane irin wannan ayi Allah ya nuna maka wani na kusa da kai yana cikin wani bala'i don ka je kai mai wazi na mafarkinka ba mafarkin annabi ba ne amma akwai irhasat na muminai akwai haskawa da Allah yake wa mumini ya nuna masa wani abu ya za a yi ka je ka same shi ka gaya masa sai ya ga abin babba ne to ka bashi ya mutu ya shiga wuta rubuta mai a takarda ka ce masa wani ya yi mafarki ba ya ganka a jahannama na tambayi malamai sun ce a gaya ma ka gyara aikinka ka gama masa aiki kai ba ba a dai jefa ka bako ya ce a ban da shi ai da an jefa shi da shi wannan mafarkin da zai fassaru ba ai sai dai ka ji ana cewa to Allah ne sauki wallahi jama'a lahira gaskiya ne ko mutuwa gaskiya ne abinda za ku yarda cewa lahira da mutuwa gaskiya ne waɗanda suka mutu suna ina me yasa ba su dawo ba la lillahi wa illa ilaihi raji'un to sai da yazo ya tuba sai Allah ya ce take Allah ya bashi ansa al'ana kamar yanzu da Hausa ka ce ai sai yanzu shine al'ana ko a karatu haka ake karanta in awar shi ne alana al'ana mana a tu'min waqta al-ittirar lokacin da ka matsu yanzu ka ga mutuwar ta zo gagaga shine yanzu zaka imani ya fir'auna wa qad asaita qablu kuma ka saba wa Allah kafin wannan lokaci wa kunta min al-mufsidin ka kasance cikin mabarnata yan ta'adi masu barna to imanin ka bai zai amfani ba kawai Allah ba sha to wal yawma nunajjika bi badanika al yawm Allah ya ce nunajjika daga anjani a kira'ar yaqub kenan a wata kira'ar wata nuska nunjika بتخفيف الجيم كده بانو نجيك با منين ننجيك كونو ننجيك نقليك عن نجوة من الأرض وهو النشز تو يغمو kubutar da kai mu fito da gawarka ba za a bar gawarka kifi ya cinye ba za mu kawo ka guri maɗaukaki da duniya za ta ganka litakuna liman khalfaka aya don saboda waɗanda suke bayan ka su samu izina da abin wa'azi ko nunhika za mu nisantar da kai daga wannan ruwa na kulika binajiyatin min mayalin bahar za a dawo da kai bakin teku liyaraka banu isra'ila don mutanen annabi musa da annabi haruna su ganka ga kanan tsinan ne ka mutu ka sha ruwa ka ƙoshi ciki fam bakinsa a cike da taɓo Allah ya sa teku ya ambaliyo da shi kasan teku wani lokacin in abu ya fada in kifi bai cinye ba in bai fada cikin tabo ba to teku baya rike duk abin da ba shi ba baya rike ko gwangwani ko roba ko itace ko mai sai ya da shi shi ruwa haka yake shi kadai yake zama baya bari wani sai abin da Allah ya kaddara zai rayu tare da shi wasu suna cewa ko ruwan ne ma aka zuba masa wani ruwan da ba shi ba ruwan teku in dai an zuba masa wani ruwan da ba shi ba sai ya fidda shi waje akwai koguna suna nan za ku gansu da yawa musamman teku din yana da abun mamaki kwarai da gaske kwanan nan muka je Ghana suka kai ni ziyara bakin tekun da suke da shi ruwa ne malam ka gani sai gaban ka ya faɗi sai dai ka ji ƙara kawai wani ya ce malam tun da Allah ya duniya tun da aka yi ƙasar nan haka ruwan nan babu wata rana da baya wannan motsin sai ya tafi ba sai ya koma ba duk abin da ya dauko kuma sai ya dawo da shi cin ashirin in ka sa shi a bakinka gishiri ne bai da daɗin ji mai amfani wannan ruwa ai ashe wannan ruwan gishirin ashe wai rayuwar ɗan adam ba za ta yi ba sai da ruwan gishiri masana suke ce kamar wani preservative ne ku lura ko nama ake so ya ƙame ya tsaya lafiya kalau me ake ba gishiri ake samu sai ya zauna ba to ashe wannan ruwan tekun da ya kewaye duniya Allah ya yi shi malih mai gishirin wannan iska da take kora shi ke ɗaukawa wannan ɗanɗanin gishirin da yake shiga duniya yake taimaka wajen tsayawar jikin ɗan adam baya rubewa ai da ya kamata jikin ka ya rube ba shi yasa mutum aka sa shi a rami aka binne shi ga ya rube ba sai an sa masa wani sinadarin da zai rike gangan jikinsa wannan ruwan gishirin tekun shi yake taimakawa wajen tsare gangan jikin dan adam da sauran halittu bayan wannan kuma sai aka ce sai aka yi kifi da yake rayuwa a ciki dan adam sai yake daukan wannan kifin yana ci ana yawo da shi a duniya dan ya zama mai wani tasiri ne wajen rike jikin dan adam da kara masa lafiya shi yasa kifi ya tsamanto yana daga cikin naman da yafi kowane nama lafiya dubo ne mulkin Allah kuma wannan ruwan da za ka ɗebe shi ka yi noma kuma to kuma bai zai yi noma ba amma Allah da ikonsa sai ya yi wasu kogunan su kuma ya cire gishirin to muhallin shahid akwai wani ruwa wani kogi da ya zo wannan kogunan sun shiga har Najeriya ba to gashi ya zo zai haɗu da da tekun amma wallahi bai haɗuwa kawai sai dai su raba hanya in sun zo da wannan ya zo sai ya kori wannan wannan ya zo sai ya kori wannan bai zai shigo ba ka duba ikon Allah mana akwai ilimi akwai abun research research da ilimi da zai nuna maka kawai samuwar Allah daga nan ma kawai sai dai ka sallama ka ce Allah shi ne to Allah ya fito da fir'auna daga cikin ruwan tekun nan sauran aka halakar da su amma shi ya tsare gangan jikinsa akwai maganganun malamai har yanzu yana nan ana ganin sa anan yanzu kasar masar akwai wani guri ramses guraren gidan tarihi ne akwai fir'aunonin kasan fir'aunan ba ɗaya ba ne ai fir'auna ai is just a title kamar ka ce president yanzu president na Najeriya many of them suna nan da yawa to fir'auna ɗin in an ce fir'auna kamar kujera ce ta mulki da sarauta to shin wannan fir'aunan yana nan ɗin har yanzu ko ko wancan lokacin da banu isra'ila suka gan shi ya isa ko ko har yanzu to su dai masarawa dai suna nan dai sun nallaɗe gawawwakin fir'aunonin fir'aunonin to shi ma na annabi musa har yanzu yana nan suna nuna allahu alam shi ne ba shi bane allahu alam yana nan a naɗe da gangan jikinsa an busar da shi ga taɓo a bakinsa ga haƙori wasu dai haka suke cewa wasu kuma malaman tarihi suna cewa ba shi bane ba wallahu ta'ala alam amma dai abinda Allah ya faɗa ya ce sai mun kubutar da gangan jikinka bani Isra'ila sun ganka kuma sun gan shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo madina yahudawa suna yin azumin ashura ƙadimal madinata wal yahudu ta sumu ashura wa ƙalu haza yawon zahara fihi musa ala fir'aun annabi ce me yasa kuke wannan azumin suka ce ai wannan rana ce da Allah ya ɗaukaka ya fifita shine zahara Allah ya ɗaukaka ya fifita annabi musa akan fir'auna wace rana ce wannan ranar da na yi ta muku bayani tun farkon karatu ta dalilin ta yahuda suke azumin ashura fa ka ji wani ikon Allah sai annan Musa sai manzo Allah ce a ya ai mu mun fi ku cancanta annabi Musa mu ne fa muka bi shi da gaske ai mu ya kamata mu yi azumin yan uwanku ne ai da ba su bi shi ba suka halaka manzo Allah ya ce li ashabi antum ahqqu bi Musa minhum fasumu kun fi su cancanta annabi Musa to ku je ku azumci ranar Ashura shine ake yin azumin ranar goma ga watan Al-Muharram gaba daya murnar Allah ya wannan sinariyo labarin abin da ya faru kubutar da Allah Allah da ya kubutar da annabi Musa daga hannun Fir'auna murnar wannan shine aka ce a rinka yin azumi duk shekara ranar goma ga wata ayi azumi dan yau Allah godiya shine asalin azumin Ashura kuma duk cikin suratu Yunus gaba daya wannan ayar wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra ita Imam Bukhari yake da hadisi a karkashin ta ita ya fassara mana kuma ita ya kawo hadisi shikenan ya gama tafsirin suratul yunus sauran kuma akwai hadisan da basu cika sharadin sa ba a je a nema a wajen wasu malamai yanzu ya gama kawai gobe za mu shiga cikin suratul hudu insha Allah tabaraka wataala abin da na faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah da rangwamen sa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته يا رب العالمين